أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا موتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لأستكثرت ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to a ci gaba dai da darasin da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf har yanzu dai muna nan a inda Allah subhanahu wata'ala yake mana magana akan tashin alkiyama duk da dai kuma da alama suratul araf din kama ana dan bankwana da ita domin ana cikin ayoyinta waɗanda suka tafi zuwa ƙarshe ƙarshen ta kenan in mutum ya kalli yawanta to a bisa ga darasin da ya gabata jiya mun yi magana akan inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وانا آية الله سبحانه وتعالى mun fara magana jiya akan maganar tashin alkiyama da kuma ainihin sanin lokacinta Allah subhanahu wata'ala yana faɗa anan yake cewa ya tsalunaka suna tambayan ka an sa'ati akan tashin alkiyama ayyana mursaha yaushe ne tabbatuwarta yan ce mursaha kamar a ce matabbatarta wato a ranar yaushe ne za a yi ta to Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ka ce musu innama ilmuha inda rabbi ilimin sanin haƙiƙanin ranar da za a yi tashin alkiyama to yana wajen ubangiji na ne la yujalliha li waqtiha illa huwa babu wanda zai zama ya bayyana ta ga ainihin haƙiƙanin lokacin da za a yi ta illa huwa sai shi Allah shi kadai shi ya sani yace amma dai ni abin da na sani shine faqulat fis samawati wal ardi ta nauyaya a cikin sammai da ƙasa wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi sannan kuma la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai ba da shiri ba wato za ta zo muku kaf ɗaya ne yas'alunaka suna tambayar ga manzon Allah ka annaka hafiyun anha kai ka ce kai kana da wata masaniya akan ta wannan hafiyu din dama zai na ce muku akwai magana akan sa amma yanzu bi ayar ne tukuna qul innama ilmuha indallah ka gaya musu dai ilimin ta dai a wajen Allah yake walakin na aksaran nasu la ya'lamun amma sai dai mafi yawan mutane ba su san cewa haka bane a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala ya yi magana akan tashin alkiyama jiya mun yi magana akan cewa abubuwa guda biyar ba wanda ya san su sai Allah madaukakin sarki daga cikin su aka sa tashin alkiyama sannan mun yi maganar hadisin jibrilu alaihi salam lokacin da ya zo wajen manzon Allah yana masa tambayoyi manzon Allah yana bashi ansa shi ma a nan wajen mun yi magana ya tambaye shi akan akhbirni an sa'a ka bani labari akan tashi alkiyama manzo Allah sai sai masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il lalle wanda ake tambaya din to bai fi mai tambayar sani ba saboda haka bai gaya masa bai sani ba yace mashi ni ma ban sani ba ba wanda ya sani sai Allah sannan ayoyin alqur'ani sun magana sun ce yas'aluka an-nasu an as-sa'a qul innama ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba suna tambayar ka akan mutane suna tambayar ka akan tashin alkiyama ka ce musu ilimin yana wajen Allah amma wa ya sanar da kai cewa tashin alkiyama din ya zama a kusa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da suratul qamar cewa iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar wato daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai inshiqaqul qamar kuma ya riga ya tsage din daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai tsagewar wata kuma ya tsage dan haka iqtarabati sa'atu tashin alkiyama ya kusa sannan na yi maganar hadisin manzan Allah da yake cewa bu'istu wa sa'atu ka hataini an aiko ni da tashi alkiyama kamar waɗannan abubuwa guda biyu ya nuna yatsan manuniya da yatsan tsakiya as-sababa wal wusta kaga yana nufin cewa tunda shine annabin karshen zamani to tashi alkiyama din ya kusa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha kai dai mai gargadin wanda yake jin tsoronta ne shine inda Allah subhanahu wataala ya ƙara samu ne yace ka annahu yawma yarawna halam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha wato in in wanda suka aka nuna musu ita za su ga busu goni zauna a duniya ba sai lokacin maraice ko kuma lokacin hantsi wato kamar dan lokaci kaɗan ne za su ga kamar sun yi ba saboda abu wa ma abu sashi illa kalan hilbasari aw huwa aqrab kamar kyaltawar ido ne ko wadawar ido ko ma ya fi haka kusanci to amma duk da haka wato gaggawar da kuke yi nata din da tambaya a kanta shi ma wani alama ne na nuna cewa ba ku zauna a cikin shiri na maganarsa ba shi inda manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana yastajilu biha allazina la yu'minuna biha wallazina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq ala innal ladzina yumaruna fi sa'ati lafi dhalalin ba'id waɗanda ba su imani da ita bane suke gaggawar yaushe za a yi yaushe za a yi yaushe za a yi والذين آمنوا مشفقون منها amma masu imani su suna jin tsoronta ne wa ya'lamuna annaha alhaq tare da kuma sun tabbatar da cewa ita gaskiya ne za ta faru inna sa'ata atiyatun la rayba fiha lalle tashi alkiyama zai zo ba makawa sai an yi wannan wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a na kusanta na koye ta dan a saka wa kowa da abin da zai aikata saboda haka lokacin tashin alkiyama ba abu bane na a san abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da balaraben kauyen nan yazo ya kane shi daga nesa ya rika cewa ya Muhammad ya Muhammad yana kwantsawa masa kira aka ci kai baka san abin da kake bane manzo Allah ne kake kira ci kai ku kyale ni ni haka zan kira shi manzo Allah ya amsa masa ce ha umma gani nan wajen irin yanda yake bai ce masa na ambacin da irin kalar yanda yake nan ya kwartsa shi ma ya kwartsa masa sai gani nan taho me ne sai ce na zo ne ka ban labari bata sa'a yaushe ne tashin alkiyama manzo Allah sai ce ah to ma a dasta laha me ka tana da wata tashin kaga manzo Allah sai nuna cewa ba ka tambayi yaushe ne tashin alkiyama ba no za a yi ka gani inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bimujiz abinda aka muku alƙawarin nan zai zo zai zo din wasu tambaya din kamar alama ne na rashin gaskiya wa ya kuluna mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin aha yaushe ne wannan alkawarin ne in har kun kasance gaskiya ne to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kautar da shi zuwa ga abin da ke daidai wato ilimin tashin alkiyama ba zai amfane ka da komai ba kai dan uwa amma abin da ake so ka sani shine me ka tanada dan saboda ranar da ka san tilas sai ta zo yaushe za ta zo wannan ba maganar ka bace da yaushe za a yi ta ba maganar ka bace saura shekara nawa ba maganar ka bace abin da ke maganar ka me ka tanada dan zuwanta tunda zuwan tabbas ne sai an yi sai maza Allah ce me ka tanada mata to yace to ba da yawan sallah ko yawan azumi amma sai dai ina son Allah ina son ka kuma kai manzon Allah manzo Allah ya ce masa innaka ma man ahbabta to ai kana tare da wanda kake so din sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yawan su kamar ire-iren su Anas bin Malik cewa suke ni bayan farin cikin musulunci ban taba yin farin ciki da wani abu da ya mun dadi a rai ba kamar maganar manzo Allah da yake cewa almar'u ma man ahabba ko innaka ma man ahbabta kana tare da wanda kake so yace domin na san ni kan tabbas ina son Allah ina son kuma manzo Allah akwai wani wanda yake cewa yace ina son Abubakar da Umar to so ko da baka irin kalar aikin su ba to lalle kana tare da su kamar yadda manzon Allah ya faɗa domin wannan mutumin kaga abin da yace mai ka tanadar masa yace a ban ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba wani abu ne ba shi dai ba mutumin banza bane amma fa bai tara ayyuka da yawa ba fa ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake so tsabar imanin ka da yakinin ka da istiqaman ka akan magana guda ɗaya wani balarabin kawai da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa yana ce mishi ah to wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me aka wajabta a gare ni na musulunci yace sallah akan lokaci biyar dinta yace to daga kanta ba zan ƙara komai ba azumi a lokaci kaza yace to ina tabbatar maka daga kansa ba zan ƙara komai ba duk abin da aka gaya masa yace shine ake so a yi sai sai to kansa ba zan ƙara komai ba zan rage ba da ya tashi ya juya ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad aflaha in sadaq wannan mutumin ya rabota in har gaskiya yayi a cikin abin da ya faɗa wato ka tsaya iya waɗannan abubuwan da Allah ya wajabta a gare ka din nan su kansu idan ka rike su din za ka zama kana da cikakken yaƙini da istiqama akan wannan abu to saboda haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to me ka tanadar mata ne sahaba yawan sallah ba ne dai ba ku azumi eh sai dai abinda ba a rasa ba amma dai ina son Allah ina son manzo Allah yace a to ai kuma kana tare da wanda kuke so almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil shi mutum yana nan akan addinin masoyinsa ne don haka kowa daga cikinku ya duba ya ga wa zai yi badadantaka da shi kowa ya duba ya ga waye zai zama gwaninsa idan messi ne idan cristiano ronaldo ne idan rubi ne idan mike tyson ne to kuma shi kenan kuma sai mutum ya dauka in kuma annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam to shi kenan kuma kai kana tare da wanda kake saboda wannan mutumin da balarabe kauyen nan don haka neman tashin alkiyama neman ranar da za a yi tashin alkiyama ba ita ce abin da ake so ka tambaya ba ka gani ba ita ce abin da ake so ka tambaya ba irin wannan abin wato ana kallon amsa da ya dace da mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine at-tabibur ruhi shine likita na rai shine likitan ruhi saboda haka yana kallon ka yaga abin da ya dace da kai da abin da ya kamata ka sani da abin da bai kamata ka sani ba da kaga a wannan shi wannan balarabin ƙauyen ba sai masa yi ai ba wanda ya san tashin alkiyama sai Allah ba ba sai masa wannan ba sai mar yayi me kata na darin wa tashin kiyama a nan wajen balarabin ƙauyen nan yana da masaniya akan za a yi tashin alkiyama tunda har ya tambaya yaushe ne mata sa'a to tunda ka yadda da haka bari mu ƙara ma yaƙini tabbas zai zo amma me kata na da akai dan abin da za a bincika kenan ran tashin alkiyama in an je wajen tashin alkiyama abinda za a tambaye ka me ka aikata me kai me kai me ka tanada zuwa tashin alkiyama din ba cewa za a yi ba kai ya aka yi baka san cewa yau ne za a yi tashin alkiyama ba ba wannan ma'lumat din da za a tambaye ka akai shine Allah subhanahu wataala anan yake ce mana ayyana mursaha yaushe ne matabbatar ta kul inna ma ilwa inda rabbi ka gaya musu cewa sanin ta yana wajen ubangiji na la yujalliha babu mai bayyana ta li waqtiha ga lokacin nan nata illa huwa sai fa shi kadai Allah din saqulat amma fa ta nauyaya ita wannan tashi alkiyama din ta zama mai girma ce fi samawati wal ardi a sammai da kasa a nan wajen malaman tafsir sun yi maganganu da yawa akan wannan wasu sun ce saqulat din nan ta yi nauyi ga ɗauka wasu sun ce a alƙadarinta ya nauyaya wasu suka ce ilimin sanin kaifiyarta ya gagari sammai da ƙasa wasu kuma suka ce a'a babu wani abu a cikin halittar Allah face sai ya jijjigu sakamakon tashin alkiyama domin za ka ga idan Allah subhanahu wataala yana gaya maka magana akan tashin alkiyama za ka ga yana cewa me idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu siyirat wa idan isharu uqilat wa idan wuhushu hushirat wa idan biharu sujirat wa idan nufusu zuwijat wa idan mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idan suhubu nushirat wa idan sama'u kushidat wa idan jahimu su'irat wa idan jannatu uzlifat duk waɗannan in ka lura za ka ga cewa wato abubuwa ne waɗanda tashin hankali ne kawai ake yaci ash-shamsu din kuwirat yace idan sama'un fatarat وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت دو wannan duk shine yace idza sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat yace idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha يوم إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وانا تتاشى القيامة رضا يأتي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وانا تتاشى القيامة يأتي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قاتلة راتئة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وانا ما تتاشى القيامة alhaqa malhaqa duk tashin alkiyama ne to wannan duk abubuwan da zaka gani kaga ana menene yawma nadwi samaa ka tayyi sijil lil kutubi aw lil kitabi kama badana awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra wa yawma nusayyiru al-jibala وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا kaga wannan duk ana magana akan yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfar sarabiluhum min qatran wa taksha wujuhahum an-nar wa duk tashin al-qiyama ne sannan yazo yace yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a yace yawmul la bai'un fihi wala qullatun wala shafa'a yace yawmul la bai'un fihi wala khilal yawmul la maradda lahu min Allah ma lahu min malja'in yawma iz wa ma lakum min malja'in yawma iz wannan duk yana daga cikin abunda a tashin alkiyama ake magana akai sannan shine ranan ne yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ranan ne yawma yafirru albar'u من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه duk tashin alkiyama ne fa to ashe ko kaga kenan sakulat fissa ba yanzu a cikin wannan abin da muka lissafa a nan wata halitta ce a sama da ƙasa wata jijjigu ba sakulat fissa ba wati wal ardi ta waya a sama da ƙasa yau wata muru sama'u maura aha kaga kaga kaga sama ce akai yau wata shaqqaqu sama'u bil gamami idza sama'un fatarat idan sama'un shaqqat to kaga menene wannan sama ta jijjigu kenan ta tsage ta kece taurarin sun farfado aka dawo kan maganar duwar wasu su ma aka ce a wata sirul jibalu saira su ma su tafi baki da an tafi da su akwai inda Allah ya ce fa yazaruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amsa za a batta kwakwanta babu tudu ba gangare a ciki su ma wa ya tsalo na ka'alil jibali fa kuli yansifu ha rabbi nasfa ubangijin mu zai sheke su ne shekewa kamar yadda ka san ana yin safa a sheke abu kaikayin ya bi iska to wannan iskar da za ta bi haka haka haka haka duwatsu za su koma sau tashin alkiyama babu wani abu a cikin halittar Allah face sai yana jin tsoron wannan ranar yana jin ta a jikinsa kowace ranar juma'a in banda mutum biyu halitta biyu mutum da aljan kaji ba mutum ba ka ma tunawa da cewa ranar juma'a za a yi tashin alkiyama ina ruwanka kawai ranar juma'a dai a yi tunanin ya za a ma mai imani ne ya za a yi samu yawan kayan sa fararen kayan sa ya fesa turare ya tafi masallacin juma'a shi kenan in ya dawo masallacin juma'a in mai yin zikirin juma'a ne ya tafi da yamma ya zikirin juma'a saboda sa'an nan ta ƙarshen wuni amma in ba wanda ba abin da ya dame shi da wannan abu bai ba damu da wannan abubuwan ba shi bai dame bai dauke ta bakin komai ba kawai shikenan an yi an wuce amma komai yana jin tsoron ta in banda dan adam mutum da aljan su bi ne kawai su suke cikin fagamniyar su kawai ta neman abincin duniya dan haka faqulat fis samawati wal ard Allah yake ta nauyaya akan ko kuma a cikin sammai da kuma ƙasa sannan magana ta biyu shine la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai ba da shiri ba wato kamar a ce tubagitukum za ta yi muku kaf ɗaya ne katada yana yowa wani yana yowa wata riwaya duk da wani lokaci yana danganta ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irsali ne kenan da katada ai kaga ba sahabi bane yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa za ka ga cewa ranar tashin alkiyama idan ya zo za ka ga kowa yana cikin harka gabansa za ka ji an ce wani ya kora dabbobinsa sai tashin alkiyaman ya faru wani yana tatsar a nonon dabbar sai tashin alkiyaman ya faru wani a kasuwa yana awu sai tashi alƙiyama ya faru wai ce sa'idu yana cewa akwai wani mutumi wanda yake yar cikin masu halartar karatu shi yana sai da yadi ne ana ce mishi alhaji usman sai ce alhaji usman sai ka sa mene almakashi da zaka tsarga yadi ina sai a tashi shi kenan magana ta kare Allahu akbar shi kenan ta an tafi magana ta kare kenan magana ta yi kowa yana abun da yake yi a ciki amma saboda firgicin tashin alkiyama fa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku inna zalzalata sa'ati wallahi girgizan nan ta tashi alkiyama shay'un azim ba karamin abu bane Allah ne yake cewa abu azim fa anan shay'un azim Allah ne ya ce shehun azim din ranar da zaka ganta zaka ga tazhalu kullu murdi'atin dukkanin mai shayarwa tana kidimewa amma amma ta abita abinda take shayarwa wa tadau kullu zati hamlin hamlaha mai ciki a ranar za ta haife cikin nata wa tara nasa sukara zaka ga mutane duk suna tafa gamniya suna magagi suna maye wa ma hum bi sukara amma ba abun maye suka sha ba walakin na azaballahi shadid azabar Allah ne kawai mai tsanani kuma fa ba makawa sai ya zo fa ba duk wata dabarar mu ba za ta yi zo ba sai ya zo wallahi wani abubuwa ne wanda ai suna daga cikin haqa'iq waɗanda baka da yanda zaka yi sai ka karbe su kamar mutuwa ne ina gaya mana mutuwa ita ce hakikanin da ko wanda ba musulmi ba ya yarda da ita hatta wanda ba musulmi ba ce a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la wai tashin alkiyama ne bai yarda da shi ba amma ya yarda zai mutu to dan haka abun da ke akwai a ciki tunda an tabbatar da za a zo a ciki to sai mu koma kan wancan magana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin me aka tanada saboda wannan ranar da za a haɗu ne shine abun da ya kamata a yi ba za ta zo muku ba sai a ba tare da shiri ba akwai ma wasu malamai magabata da suke cewa mutum ya ɗauko loma zai sa a bakinsa kawai sai kawai abin ya faru shi kenan magana ta ƙare akwai ma waɗanda suke cewa tashin alkiyama wanda duk ya mutu kiyamarsa ta tashi sakamako ne yanzu kawai ya rage masa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yace al-qabru imma rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin nar shi kabari ko dai ya zama dausayi ɗaya daga cikin dausayoyin aljanna ko kuma ya zama wani rami wa rami wa wagege daga cikin ramukan wuta to amma a nan duniya ne zaka tanadi wannan ginin kabarinka da masaukinka a aljanna haka a nan duniya ne zaka tanadi ginin wajen raminka da mazauninka a cikin wuta su kaga ashe ba maganar ka san yaushe ne tashin alkiyama ba ba shine abin da ake magana ba tunda dai zai zo ko wa anna sa'ata atiyatun wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha ba makawa sai an yi wa anna allaha yab'athu man fil qubur to yanzu abin da ya kamata a yi shine wani aiki zaka yi amma ba za ta zo ma da shiri ba dan haka ba za a ce bari ka shirya ba shi yasa da yawa idan aka kai mutum ranar tashi alkiyama aka kai sai to Allah ba zai yi ba mu dawo falau anna lana karratan fa nakuna minal mu'minin da muna da kome mana sai ina hatta idza jaa adahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ba maganar zancen wani tambaya a nan wajen kowa ta kansa yake yi to ai anan ne ake gane matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa fa yake ta kansa yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yawma la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi sha'an uba ba zai yi wa ɗa maganin komai ba ɗan ba zai yi wa uba maganin komai ba aboki ba zai wa aboki komai ba wala wala yasalu hamimun hamima aw wala yusalu hamimun hamima ba za a tambayi badadiya badadinsa ba amma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wata bishara yake cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin badadai kowane masoyi rannan da shi da dan uwansa wanda yake so din ya zamanto sun yi barambara aduwwun makiyan juna ne illa al-muttaqin sai masu tsoron Allah ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun Allah ka sa muna cikin su to ba za ta zo muku ba sai ba tare da kun shirya ba don haka duk abin da za ka yi ka yi shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a ka rayu irin rayuwar mutumin da kamar ba zai kai gobe ba akwai ruwayar da yake cewa idan ka wayi gari idza asbahata fala tantazir al masaa idan ka wayi gari kar ka rika tunanin zaka kai yamma wa idza amsayta fala tantazir sabaha haka idan ka maraita karka dauka za ka kai gobe wasu bayan Allah suka yi tafiya suna tafiya sai suke cewa wani kai za ka yi mana limanci wani kai za ka yi mana limanci sai wannan ya ce a sai ce a to ba ni zan yi ba su uku ne suna ta magana na ukun shi bai ce komai ba sai wanda aka matsa wa limanci sai ce to ni yanzu na yadda zan yi wannan limancin sallar azhar din amma ku tabbatar da cewa idan sallar gaba ta zo fa ba ni zan yi ba sai kawai aka ga shi wannan ɗayan yana ta kuka aka ce ah me yake sa ka kuka aka maka Allah ya ce wato ina kallon lalacewar zukatanmu ne aka ce saboda me ce wai har muna tunanin za mu kai sallar la'asar din shi yana ganin mato mu da al'amarin mu a hannun Allah yake yaushe ma wani irin dogon buri ne wannan mutumin har yana tunanin za a kai sallar la'asar ka ji ba to kaga wancan aiki da wancan koyarwar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in ka wayi gari karka saurari yamma in ka in ka mare ka karka saurari gobe haka hadisi Abdullah bin Mas'ud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mali wal dunya ina ni ina duniya ni misali na da duniya kamar fali rakibin qala ta ta sidratin thumma raha wa tarakaha kamar mahayi ne ya zo ya kwanta ya kailula a karkashin wata bishiya kuma shikenan ya kama hanya ya ci gaba da tafiya ya bata a wajen kamar haka ne fa na zo duniya ne wato shiga shin sun kadangare kenan abi a wuce to amma har ita ce fa ake ta gyara ake ta wannan akai ana ta waye ana ta kashe-kashe ana shan jini ba abinda ba a yi yanzu saboda neman duniyar nan a yanka jini a kashe mutane a yi waye da sauransu ko kuma a yi wa mutum a yi wa mutum kitsan gilla a tsaye gashi da ransa amma ya mutu babu ma'ana a kan fashi kawai yawo yake yi kwakwalwarsa ta murge notocinsa duk sun burke sun wulle komai nasa ya lalace baki daya ya lalace babu imanin ma ya rasa hankalin ma ya rasa komai ya rasa akwai dan adam ne dan wansu zai masa haka to ba za ta zo muku ba wallahi sai ba shi yas'alunaka suna tambayar ka kai ya rasulullah ka annaka hafiyun anha hafiyu wannan kalma ta hafiyu ta zo a cikin alkur'ani da siga irin ta wannan ta raf'a ta zo a wani waje da siga ta nasba amma malamai sukan bambanta ta a wajen fasara kuma amma duka irin ginin su ɗaya ne kalmar guda ɗaya ce ita ce astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya a cikin suratu maryam sannan kuma nan wajen ka annaka hafiyun anha to wannan a nan malamai sun fi fasarta shi da cewa ka annaka kai ka ce kai hafiyun wanda ya kewaye da sani ne anha a kanta kaga fasara ɗaya akwai wata ta biyu wacce ake cewa ka annaka hafiyun anha hafiyu ma'anarsa mai kwalailaita wajen tambaya kai ka ce kai ne mai kwalailaita akan tambaya dan a gaya maka ya labarinta yake sannan kuma akwai hafiyu na hudu wanda shi kuma yake magana akan cewa masani a kanta wanda a can akwai kuma hafiyu na mai tausayi innahu kana bi hafiya yana mai tausayi na innahu kana bi hafiya huwa ya san abin da nake ciki to anan wajen sai aka ce to amma akwai wata riwaya da ibnu jarir yayi wacce yayi ta ibnu abi hatim yayi ta ibnu munzir yayi ta daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma sai yake cewa a cikin wannan abun akwai gabatarwa da wani da jinkirtar da wani wato sai ake cewa wai abin da ake nufi yas'alunaka anha ka annaka hafiyun biha yas'alunaka anha ai kaga yas'alunaka ka annaka hafiyun anha to wannan anha din a yar uwar wannan yas'alunaka ce yas'alunaka anha ka annaka hafiyun suna tambayar ka ita kai ka ce kai din ka sani to abin da aka yi magana kenan yayin da akwai wata riwayar wacce aka yi daga katada yake cewa ka annaka hafiyun an hadin nan da aka yi magana a kai wai yas'alunaka anha suna yi maka tambaya a kanta ka annaka hafiyun kai ka ce kai din suna yin ta daɗi da kai to wannan irin wannan riwayar an yi ta daga wajen katada akwai wata wacce aka yi daga Allah ibn Abbas radiyallahu anhu ma akan cewa waɗansu daga cikin ƙabilun ƙuraishawa sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suke ce masa ya Muhammad ka gaya mana mana yaushe ne tashin alkiyaman nan yace ban sani ba ni ma ai ilimin ta yana wajen Allah inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa inna ma ilmuha inda Allah wai sai suka kebe shi gefe suna lallashin sa kaga mu yan uwanka ne kuma kaga mu zinin mu ɗaya da kai dan haka bari mu dan lallashe ka ko Allah ka gaya mana mana su ganin su manzon Allah ya sani ka gaya mana mana me yasa ba za ka gaya mana ba kai kuwa ka dan daure wai suna lallashin sa kai ka ce suna ta daɗi da shi saboda haka ka ko ku a ce kai ka ce suna jin tausayin sa domin wancan hafiyu din da yake can cikin suratu maryam dan haka sai malamai suka ce to abinda ake nufi kenan akan wannan la a bisa ga haka sai a ce suna tambayar ka kai ka ce ka santa suna tambayar ka kai ka ce kai ne mai kwaleleta akan tambayar ta suna tambayar ka kai ka ce kai din abun son su ne suna ganin cewa bari su biyo ta wani wajen ka gaya musu to duk da haka dai kul inna ma ilmu ha inda Allah ka gaya musu cewa ilimin ta dai yana wajen Allah walakin na aksaran nasi la ya'lamuna amma sai dai mafi yawan mutane ba su ma san cewa ilimin tashin alkiyama a wajen Allah kadai yake ba dan haka ba wanda ya san ilimin tashi alkiyama yaushe za a yi yaushe za a yi sai da Anas bin Malik yana ruwayan wasu hadisai da yawa yana cewa tun da dadewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana akwai wata rana da ya taba nuna muna zaune tare da shi sai wani yaro na Walid ibn al-Mughira ya wuce shekarunsa kamar nawa inji Anas bin Malik sai yake cewa tashin alkiyama ba zai zo ba ba zai zo ba zai zo wa ɗaya daga cikin ku da tsufansa a nan ba wannan yaron da ya zo wucewa kafin ya tsufa an yi tashin alkiyama Anas bin Malik yake rubuta wannan hadisi akwai su dai sosai a cikin da lafuzza daban-daban wani ma ba a ambaci sunan yaron ba wani kuma ba irin wannan lafazin ya zo ba amma duk abin da wannan yake nunawa a kai shine maganar cewa duk lokacin da mutum ya mutu to an yi tashin alkiyama na ɗaya kenan a yi mana tunda ai tasu ta kare kuma yanzu an shiga cikin waccan marhalar farko an gama da ita sai kenan kuma an shiga waccan marhala din ta biyu wacce zai ga sakamakon aiki shikenan kuma daga nan sai a ci gaba to wannan duka firgitin tashin alkiyama ne yanzu waɗancan ayoyi da muka jajja a baya idan da zamu bi su baki ɗaya mu ce zamu yi ta fasarar su akai ai kaga darasin na yau duk sai ka kwashe mana su a wajen fasarar ta ita tunda a san wajen ma sai an haɗu da wata kuma wacce ta haɗu da wata wacce ta kuma kaga shikenan an tafi kenan kafin a dawo to to amma dai maganar tashin alkiyama wani abu ne wanda ba makawa tilas sai ya faru kuma lalle zai zo kuma kullu atin qarib duk abin da zai zo to ai kusa yake duk abin da zai zo a kusa yake shi yasa aka ce idan aka ce wa ƴan wuta wanda ake da niyyar za a shiga aljanna za a sa su aljanna za a sa ku a wuta sakamakon aikin da kuka yi na aikin banza za ku zauna a cikin shekara dubu ɗari biyar daga baya ku fito sai su kama murna to ai zaman ba iyaka wanda makhalidi na fiha abada fa wanda aka ce za su fito ai in dai an sa rana to ai za ka zo to wannan shine abin da aka yi magana a kai walakin na karan nasu la ya'lamu na'am
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون na'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka gaya masa ka gaya musu ya kai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qul la amliku li nafsi naf'an wala darran ka gaya musu ni ban mallaka ba ga kaina bana mallakar komai na- naf'an amfani wala darran ko cuta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce ni na san abun da ke ɓoye lastakfartu min alkhairi da na yi ƙoƙarin yawaitawa na alkhairi wa ma masaniyar su'u da ban bari abu mummuna ya same ni ba in ana ni kam ai ba wani bane illa nazirun sai dai mai gargadi wa bashirun mai bishara li qaumin yu'minun ga mutanen da suke imani wannan shine fasarar ayar kun la amliku li nafsi ka gaya musu cewa ni fa ban mallakan ma kaina ba komai na naf'an amfani ko cuta sai abin da Allah ya so wala aqul lakum indi khaza'inul lahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak qul la aqul lakum indi khaza'inul lahi wala a'lamul ghaib duk wannan akwai waɗannan saboda haka ni bana mallakar amfani ga kaina bana mallakar cuta ga kaina dan haka wannan haka yake amma walau kuntu a alamul gaiba da a ce na san abin da yake gaibi boye lastaktartu min alkhairi da na yawaita zuwa ga abun alkhairi wa ma masaniya su'u da mummuna abu bai same ni ba walau kuntu a alamul gaiba da a ce na san gaibi lalle hakika ba wanda ya san gaibi Allah madaukakin sarki shine kadai ya san gaibi amma shi Allah din da ya faɗi haka Allah subhanahu wa ta'ala nan ya gaya mana wala a'lamu al-ghaib qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ya sani in ba wannan ba alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul dadin abun da Allah shine ya faɗi wannan maganar ba wanne ya faɗa ba alimul ghaibi Allah shine masanin gaibi abun da ke boye fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyana wa wani abu na gaibinsa akan kowa illa man irtaba sai wanda Allah ya yarda da shi min rasulin na daga wani manzo shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban manzannin Allah baki daya kuma da nassin alqur'ani wannan mun riga mun sani akai mun san wannan kowa ya riga ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka a cikin irin gaibin da Allah ya bar wa kansa sani to ya sanar wa manzan Allah hadisai ingantattu mashahurai wanda sun fi karfin a ce za a sa kafa a shure su sun yi magana akan al-ikhbar bil mughayyabat wanda manzan Allah yayi zai faɗi abu ya ce gashi nan za a yi yanzu za a yi ba Allah subhanahu wa ta'ala na babu labarin sayyidina Yusuf alaihi salam ba lokacin da za a kawo musu zai yi wa mutanen su fasarar mafarki ake ce ala la yati kuma ta'amun turbaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma zalikuma mimma 'allamani rabbi haka yace ai da yana so ya jawo sai yace to amma ku sani kun san cewa ko abinci za a kawo muku kafin ya zo sai na gaya muku ga abin da za a kawo ko ba haka bane suka ce haka ne to yace zalikuma mimma 'allamani rabbi daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni ne gaibi ne to shi yasa malamai suke cewa akwai gaibin da kai ma ka san shi idan yanzu abin da ke cikin aljihu na gaibu ne a gare ka amma ni na san shi ai ko ni na san ko me aljihu na amma kai a wajen ka gaibu ne ko haka abin da yake cikin gidana haka abin da ke cikin gidanka ba lalle bane na sani a ciki yanzu yanzu yanzu na kalli malam Abdullahi sai in gano cewa da me yayi suhur yau ba zan iya ganewa ba ko amma shi ya sani to gaba anni wa lam yughib anhu ni ya buya gare ni amma shi bai buya gare shi ba to idan Allah subhanahu wataala ya sanar da wani mutum ɗaya daga ciki to wannan abun baka da yanda zaka kace a a saboda ya sani din tunda yace sai wanda ya yarda da shi daga manzo in an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu to ba yana nufin zai yi mu'arada ko zai yi karo da wannan ayat da tace walau kuntu a'lamul gaiba ba a'a sai abinda ubangiji ya sanar da ni to abinda ya sanar da shi din shine amma general gaibu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba amma Allah subhanahu wataala yana iya sanar da shi wannan abu a jibrilu da ya ce masa tasbirni an amarati ha ban labarin alamominta duk ba wani abu bane na gaibu ya gaya masa an kalli dal amatu rabataha wa anta lil hufatal uratil alata ri'a ash-shay'i tatawaluna fil bunyan ya gaya masa haka huzaifa ibn al-yaman yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane suna tambayar sa alkhairi ni sai nake tambayar sa sharri in suna tambayar sa labarin aljanna sai nake tambayar sa labarin wuta in suna tambayar sa labarin raga'ib ni sai nake tambayar sa labarin fitintunu da wahalhalu da matsalolin da za a fuskanta a gaba yace to akwai lokacin da manzo Allah ya tsaya kan minbari yayi hudu ba yace duk wani mutumin da zai karkatar da wani ɗaya daga cikin al'ummarsa in mutum biyar za su bi shi sai da manzo Allah ya ba mu labarin sa da garin sa da shekarar da zai fito da kabilar sa tun daga zamanin sa har zuwa tashin alkiyama yace wanda yake sanar da wannan abun ya sani wanda ya manta ya manta amma ni dai har yanzu ina sanar da wannan abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake kallon mutum ya faɗi abin da ke cikin zuciyarsa an tambaye shi lokacin da hadisin na Abu Sa'id al-Khudri wanda Muslim yake riwaya da wanda yake cewa Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani zinari wanda ya samu daga Yaman lokacin da aka aike shi wannan special duty din a Yaman sai ya dauko shi haka yake kundullun da shi a jikinsa har da kasa kasar inda aka tono shi ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah sai ya raba shi a tsakanin mutum hudu cikin su akwai su Abu Tufail su Zaidul Khair duk matasa ne a cikin sahabbai sai waɗansu suka rika cewa ah yanzu irin su waɗannan suka me za su yi da abu kaza din nan ne eh ya sa a ce kaza wannan su za su amfani da shi yanzu kamar misali da su baban masallaci da wannan akai sai ka dauki irin su Muhammad da akwai wani Muhammad din shi ba da su Bashiru su musanna waɗanda su ba su da aure ba san ya ake awu ba ba su san matsalar abun miya ba ka gani ba wanda zai tambaye su a basu kaza sai ka dauka kawai sai a basu abu mai tsada farko abin da su ma ina ma za mu je ne a saye shi ka gani ba su da sun san yadda za su je kasuwar taranci su je yar gambi su je ina kasuwanni ne irin wannan abu to kamar haka misali za ka rika gunaguni labari sai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wai abin da yasa na gaya maka wannan abin dan karka dauka cewa sahabban sun yi laifi no wannan normal abu ne na rayuwar dan adam shi yasa na kwatanta ka da rayuwar na kwatanta da rayuwar mu akai dan ka sassauta wa ranka karka rika ganin ai wannan sahabban ba su kyauta ba a'a ba wallahi ba a saba su ba haka ne shine sai yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanzu ba za ku amince da ni ba gashi ko ni ne amintaccen Allah kullum wahayi yana zuwa mun kuma ina gaya muku safe da yamma za ka samu wani mutum ya miƙe hadisin ya sufanta shi da mai kwarmi ido mai singalali mai sanko mai waye da sauransu ya miƙe muryarsa tana diri-diri sai ya ce ittaqillaha ya rasulullah ka ji tsoron Allah ya manzan Allah ittaqillaha ya rasulullah shi wannan rashin kunya wai ka ji tsoron Allah ya manzan Allah yace masa kai tanka waye zai ji tsoron Allah in ban ji tsoron Allah ba a wannan riwayar aka ce Khalid dan Wali shine ya dauki takobi yace manzo Allah banne nabiyyu ya tafi da akwai riwayoyin da suka nuna sayyidina Umar ne amma nan ina ga ma riwayar Muslim ne daga Abu Sa'id al-Khudri saboda haka akwai riwaya da yawa hadisin Aisha hararre ne ai mun sani saboda haka sai yace masa yace masa a'a yace ai ai musulmi ne ki banne nabiyyu wuyan sai ce musulmi ne ai Khalid yace yo nawa ne musulmin da yake fadar abu a harshensa amma ba shi ne a zuciyarsa ba manzo Allah yace eh to amma ni kuma lam umar an unaqiba fi qulubin nas ni ba a ce mun na tattauna zukatan mutane bare a ce ga abin da ke ciki ga abin da ke ciki manzo Allah yace a kyale shi to amma da ya bada baya ya juya yana tafiya sai manzo Allah ya kalle shi to anan ne sai manzo Allah yace amma min dhi'iha قوم يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود yace kaga daga tsatsan wannan mutumin akwai waɗansu mutane wanda za su fito ta wannan tsatsan suna karanta alkur'ani amma baya wuce makogoransu suna fita daga cikin addini da wani irin sauri kamar yadda kibiya ke fita daga cikin baka haka suke barin addini in an harba ta yadda za ta aka za ta fitar da karfin nan haka suke barin addini la in adraktuhum yace da zan yi gamo da su da na musu kisan kare dangi irin yadda aka yi wa samudawa au kama qala sallallahu alaihi wasallam akwai ruwaya da take cewa idan kuka ga sallar ku sallar su sai ku rena taku idan kuka je yadda suke karatu sai ku rena yadda kuke yi amma suna fita daga addini kamar yadda kibiya take fita daga cikin baka yace da zan ci karo da su sai na musu kisan kare dangi irin wanda aka yi wa samudawa to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba sai abinda Allah ya sanar da shi cikin abinda ya sanar da shi shine ya hangi tsatsan wannan mutumin ya hangi tsatsan wannan mutumin to kuma yanzu kuma sai ku yi wa kanku kuma ne gari hadisin ne manzo Allah ya faɗa akai to haka mutum sai ya harara ya gani kuma ya rage kuma yanzu naka kuma wannan saboda haka gaibu Allah subhanahu wata'ala bai ce ya sanarwa kowa ita ba sai wanda Allah ya sanarwa gaibu saboda haka a nan ina kira ga ina kira ga mutanenmu masu cewa manzon Allah bai san gaibu ba su daina faɗa ba kyau masu kokari su ce ai manzon Allah ya san gaibu ku daina bata lokacin ku akan wannan abun dan Allah ya riga ya gama kare shi shi yake sai wanda ya sanar daga ciki saboda haka kamar ka tsaya kana cewa a ya san gaibu mana ya zai a ce bai san gaibu a wannan tsofan yayi ne a kauyanci ne Allah akwai wa man asdaqu min Allah haditha wa yafi Allah gaskiyar zance ya ce to ba wanda yake nuna wa gaibi sai wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa to in ka zo kuma da sai ka kuma ka tare manzan Allah a cikin manzannin da yake bayan ayar kuma ya saukar wa Annabi Muhammadin ne saboda haka za ka ɗau ayan ne ka tafi da ita ka ba wani manzon ga manzon Allah da ya saukar maka maganar a kusa ta wannan abin da ya kamata mu lura da shi kenan amma in ana bukata a yi muhawala na tanqisi a janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama to duk hanyoyin da za a bi kuma duk an riga an sani akai sai a dauki wannan ayar walau kuntu alamul gaiba lastaktabtu min alkhair wa ma masani su sai a dauke ta a ce ita ce take nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba amma wancan kuma da yace illa man ittada min rasulin sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni sai ya masa tsinkaye akan gaibu to nan kuma ita kuma sai a ajiye ta ko kuma a yi mata tawili a yi mata kwaskwarima don ta tafiya daidai da yadda ra'ayi yake tafiya a kai wannan yana da kyau mu lura da wannan abu lastaktartu min alkhairi to anan wannan min alkhairi din nan nan ma malamai sun kawo iskali da yawa a cikin malaman tafsir wasu kace alkhairu din dukkanin aikin alkhairi ne to wasu kace a'a ba haka ake nufi ba kaga amma yanzu idan kana karanta ta zaka dauka haka ko walau kuntu a'lamul ghaib da na san gaibi na taksartu min alkhairi da na yawaita aikin alkhairi kai in ka fasarta ta da haka amma sai aka ce idan ka ce haka to ai masu waɗanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce kana amaluhu dima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin sa da wa ne ake yi ana yi akwai hadisin Aisha akwai hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As akwai hadisin Abdullahi bin Umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambayi sai da Aisha ana cewa mata yaya aikin manzo Allah yake ce kana amalu hudina aikin sa wanda ake dawama ake yi ya faɗi wannan shahararren hadisin sa habbul a'mali ila Allah adwamuhu wa inqal mafi wannan din aiki a wajen Allah wanda mai shi dawama yana yi komin kankantar sa to suka ce aikin manzo Allah dawama ake ana yi to kuma ya ce da na san dai da na yawaita aikin alkhairi kuma gashi yana yawaita aikin alkhairi a'a to kaga nan wajen akwai iskali to shi yasa ake so a dan rika bi a hankali a cikin wato zakewa da na san gaibu da na yawaita aikin alkhairi to mu zo mu kalli rayuwar manzon Allah sai muka ganshi yana ta yawaita aikin alkhairi kenan me ya san shi kenan saboda haka illa man ittada min rasulin kenan wasu suka ce alkhairu din kuɗi ake nufi ko wadata da a ce na san gaibu da na jawo ma kaina kuɗi ba zan zauna a cikin talauci ba saboda Allah ya ambaci khair khair din nan da sunan dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid dukiya ake nufi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira dukiya ake nufi saboda haka alkhair din da yazo anan dukiya ne faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikiri rabbi aka ce dukiya wannan dawakan nasa duk da wasu ce khairu ake cewa saboda haka alkhairin aka ce to a nan wajen dukiya yake nufi to in an faɗi wannan to sai ka ga wancan abun shi kuma to wancan magana da aka faɗa din dan kar a fada can to sai mu dauki sai a ce to bari a dauki wannan kan a tafi da ita saboda haka alkhairi a nan wajen sai a ce abin duniya amma abin duniya alkhairi ne kadai a ba nan aka ga menene ya yi lazan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah innama amwalukum auladukum me saboda kaga kenan ba za a ce wannan ne ba a kai wa ma masaniyar su kuma da mummunan abu bai same ni ba mummunan abun nan wasu sun ce talauci ga wanda suka ce dukiya ko kuma rishin lafiya ko abin da ba a so akwai riwayar da Abdullahi bin Abbas yayi yake cewa manzon Allah kamar misali a fasar wannan ayar kace da a ce na san gaibi da na yi ƙoƙari na yi kauce ma rashin nasara a wajen yaƙi na jawo wa kaina nasara ɗin ko kuwa da na kauce wa abin da zai same ni ya zama talauci ba zai same ni ba kullum sai wadata ko kuwa ka ce da na san gaibi da, da kullum ba zan shiga kasuwancin da babu riba a ciki ba sai dai in shiga mai riba ɗin kuma da abu mummuna ba zai same ni ba duk wani wanda rai baya so ko zuciya ba ta so sawa'an talaucin ne rikin lafiyar ne wani abu ne wanda ba daidai ba wane ne ko ka sa kati MTN ta zuke ma kudi ne duk in ka san gaibu ai sai ka ki ko wa ma masani su in ana ni fa ba wani bane illa nazirun ko ko kace ni fam nazirun ne ni dinnan da kuke gani ni nazirun ne mai gargadi ne wa bashirun kuma mai bishara li qaumin yu'minun ga masu imani wannan wasu sun ce wannan li din tana dauka ta je sai aiki a nazirun ta kuma je sai aiki a bashirun din saboda haka sai a ce in ana illa nazirun li qaumin la yu'minun wa bashirun li qaumin yu'minun saboda haka ni mai bishara ne mai gargadi ne ga mutanen da ba su imani ba in nuna musu cewa lalle lalle azabar Allah mai tsanani ce kuma lalle za ta tabbata kuma sannan in nuna musu cewa kuma a ni mai yin bishara ne ga mutanen da suka zama masu imani ya Allah ya samu daga cikin masu imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina ga zamu tsaya a nan wajen saboda ayar da zamu ja gaba ita ma tana da maganganu da yawa kuma tana da iskali kwarai da gaske wannan ta ita ce huwallazi khalaqakum ko eh to tana da abubuwa da yawa wanda suna buƙatar a tsai da hankali kwarai da gaske insha Allah ta'ala gobe da ita za mu fara insha Allah alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما شاء الله لا قوه الا بالله آمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله